الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Na'am. Babun idza ja ba fi Ramadana.
babu menene hukunci idan mutum ya sadu da mace a cikin watan ramaran to menene hukuncin azuminsa ko menene ya hau kansa
Wa yuzkaru an Abi Hurairata an ambata daga abi huraira rafa'ahu ehem, ya ce daga manzan allah sallallahu alaihi wasallam
man afdara yawman min Ramadana wanda ya karya rana ɗaya a watan ramaran min gair uzrin banda ba da wani hanzari ba wala maradin ba rashin lafiya ce ta sa ya karya azumin ba lam yaqdihi wato ne siyamu yana tahari.
daga adful hasi alal ami Na'am.
tunda mararin din ya shiga cikin uzurin to lamai karhi siyamu dahari da a ce har abada kullun zai tashi da azumi to duk azumin da zai yi iyaka tsawon rayuwarsa ba zai biya masa azumin wannan rana ɗaya da ya karya da gangan ba
Wa in samahu koda ya zo da azumin nan gaba ɗayan zamanin hakikanin azumin
wa bi qalibin mas'udin akan wannan abdullahi rasulin ya faɗa wa qala sayyid ibn musayyibi sai ibn musayyib ya ce wa sha'abiyu a wato shi ba abdullahi mas'udin ya ce wanda ya karya az- rana ɗaya daga watan ramadan ba da wani dalili ba to in har abada zai azumi wannan azumin ba zai biya wannan ranar da ya karya ba sai ya koma ga Allah in Allah ya so ya masa gafara in ya so ya masa azaba wato na hadisin na abdullahi mas'udin bai haƙi ya kawo shi da isnadinsa na'am to
wa qala sayyid ibn sai da musayyibi ya ce wa sha'abiyu da shabi wa ibn da jubairin ibn jubair wa Ibrahimu, da ibrahimu wa Qatadatu, da katada wa Hammadu.
da hammadu ya qari yawman makanahu abin da yake akwai sai rama rana ɗaya a maimakon wanda ya karya
حدثنا عبد الله بن منير سمع يزيد بن هارون حدثنا يا بن سعيد ان عبد الرحمن بن القاسم اخبره عن محمد بن جعفر بن زبير بن عوام بن خويلد مم.
عن عباد عبد بن الله عبد الله بن بن زبير.
زبير اخبره انه سمع عائشه رضي الله عنها تقول ya ji aisha allah ya ƙara yadda a gare ta tana cewa ان رجلا اتى النبي صلى الله wani عليه mutum ya ji وسلم wajen annabi sallallahu alaihi wasallama فقال ya ce انه ترك shi kam ya gone shi ya gama ƙonewa قال ya ce ما لك me yasa kake cewa kai ka gama konewa me kai kake wa kanka kirari da cewa ai ka gama konewa قال yace اصبت اهلي ai في رمضان abin da ya faru ya sadu da iyalinsa a cikin watan ramadan فوتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل aka kawo manzo sallallahu alaihi wasallam wani ma'auni kamar sanho يدعى الارقى ana kiransa a raƙo wato katon kwano
فقال yace أين المهترق؟
manzo Allah ya ce ina mai cewa ya kone قال أنا yace ya rasulullah gani قال تصدق yace بهذا dauki wannan dabinan ka je ka bayar sadaka
باب إذا جمع في رمضان Mm, لم babu يكن له شيء wato wannan yana nuna ashe kafara na hawa kan wanda ya karya azumi da saduwa da iyali a watan ramara نعم to kuma a nan sai aka samu saɓani a kan tankihul manaɗi نعم shi marata ya kafara menene مهم.
saduwa da iyali ne koko a'a karya azumi da duk wani abu wanda ta yi a sha'awarsa wanda Na'am.
ya hada da abinci kenan wanda za a iya sha'awarsa a shaida mutum da gangan zai haɗe kamar tsakuwa wannan ba a ce sai ka fara ba koko a'a maratayar kafara take kulmana din shine cewa zarar karya azumi da gangan نعم to shine sai aka sami bambanci tsakanin malamai wajen shafi'awa dai da wasu suke ganin cewa ai abin da zai sa a ce ai kafara dan an kare azumin ramadan saduwa da iyali bayan nan dan mutum abinci ya ci da ganga ko abin da ya kaba da wannan wannan sai ramuwa ya yi sabo babba inda ya gabata a baya cewa idan har abada zai azumi ba zai biya ba Na'am.
amma dai ba za a ce kafara ba a wajensu مم.
a wajen hanafiyawa suka ce "A, abin da yake akwai duk wani abu wanda yake akwai sha'awa ko jin daɗi a cikinsa ba wai sai lalle sha'awar mace ba ko da abinci ne wanda za a yi sha'awarsa a ci to zai zama ya saboda kafara amma abin da yake ba haka ba to ba zai saboda kafara ba malikawa ko suka ce ai duk abin da yake karya azumi da gangan ko Na'am.
kaka ne zai iya sabauta a ce kafara ta hau kan wanda ya aikata haka inda an yi shi a watan ramadan to
babu iza jama fi ramadana babu idan mutum ya sa da iyalinsa a watan ramadan walam yakul lahu shay'un alhali ba shi da abin da zai yi kafara da shi bai da bawan da zai yanta shi kuma ba zai iya azumi ba ba shi kuma da abin da zai ciyar fatu suddika alaihi aka ba shi sadaka gwargwadon abin da zai ishe shi ya kafara fal yukaffir to ya zama wajibi a kan sai fidda wannan a matsayin kafara
حدثنا أبو اليماني أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال ma'aba huraira allah ya kara da gare shi ya ce بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه wata ran وسلم muna zaune a wajen manzon allah sallallahu alaihi wasallama إذ جاءه sai رجل wani mutum ya zo فقال يا رسول ya ce ya الله rasulallahi هلكت ni kam na gama halaka قال ما لك manzo Allah ya ce "Ah, me yasa me ka kake faɗa wannan maganar قال yace وقعت على امرأتي na sadu da وأنا matata صائم.
gashi na cikin azumi فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ga manzo ah, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace هل تجد رقبة تؤتقها a yalla kana da raƙaba da zaka yanta ta kana da wuyaye kana da bawan da zaka yanta قال لا yace ba shi da shi ba shi da bawan da zai yanta قال manzo Allah yace hal tastadiwa an tasuma shahrayn mutatabi'ain to da baka da bawan da zaka yanta kana da ikon kai azumin wata biyu a jere qala la mutumin yace bai da iko wa qala Manzo Allah alaihi salatu wassalam ya ce, hal tajidu idama sittina miskinan To, za ka iya ci da miskini sittin?
qala la Mutumin ya ce, A'a, ai ba zai iya ba.
qala Manzo Allah ya ce, Kala, mai ruwa ya ce, fama kusa inda nabi sallallahu alaihi Mutumin da ya zauna wasallam wajen annabi sallallahu alaihi wasallam, fa baina nanu ala zalika muna cikin haka a zaune, utin nabi sallallahu alaihi wasallam bi aka arqin kawo manzo sallallahu alaihi wasallam katon sanhu, fihi tamrun akwai dabino a ciki, wal arqul miktal araku ma'auni ne babba, sanhu ne babba ya kai kamar sa'a goma sha biyar. wato zai ɗauka man mudin nabi irin na annabi sallallahu alaihi wasallama mudin nabi 60
qala ya ce aina sa'ilun ina mai tambaya wato kamar kwano irin namu zai ɗauka ma goma kenan da ɗan kaɗan na zai ɗauka ma kwano goma irin awanmu da ɗan kaɗan haka kamar kwano sha ɗaya haka zuwa sha biyu na to ƙala sai manzo Allah ya ce aina sa'il ina mai yan tambaya fa qala ana mutumin ya ce gani ya rasulullah qala huzaha ya ce ɗauki wannan fa tasaddaq ka je bihi ka bayar sadaka fa qala ar-rajulu mutumin ya ce a ala afkara minni ya rasulallahi in bayar ga wanda yake ya fi ni bukata ko kuwa ya rasulallahi fa wallahi ma baina labatai ha wallahi tsakanin duwatsun madina guda biyu yuridu al-harrati yana nufin duwatsun madina baƙaƙe na'am ahlu baitin ba wasu ma'abuta gida afkara min ahli baiti da suka fi bukata fiye da mutanen gidana mutanen gidana sun fi kowane gida bukata a gidajen madina fa zai kan nabi sallallahu alaihi Allah sallallahu alaihi wasallama wasallam ya dariya ya murmushi hatta badar an yabuhu har fiƙarsa ta bayyana thumma qala sannan ya ce ad'imhu ka ahlaka ɗauka ka je ka ciyar da iyalin naka Hmm. babul mujami fi ramadana Eh, wato ka je ka ciyar da iyalin naka wato wasu suka ce wannan ba wai ana nufin yayi kafarar ba amma da ya koka cewa shi kansa a gidansa ba shi da abinci sai aka ce to ya jinkirta magana a jinkirta magana kafara na'am ya je ya ci da iyalin nasa na'am ya je ya fara ci da iyalin nasa na'am to na'am babu babul mujami fi babu hukuncin ramadana wanda ya sa da iyalinsa a watan ramadan hal yuqimu ahlahu min al-kafarati zai ci da iyalinsa daga kafara idza kanu Muhawija muhawija mabukata ne shi Buhari a nan ya tafi akan cewa ai wannan da aka ce bayan a maimakon ka fara tasu ce Ah, ba kamar wancan magana da aka fara kawowa ba ta malaman da suke ganin cewa a'a ba wai an ce ya ciyar ba ne a maimakon ka fara sa a Buhari yana ganin a'a ya ciyar din a maimakon ka fara tasa na'am حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا جرير عن منصور عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه جاء رجل الى النبي صلى الله عليه Abu وسلم Hurairah ce wani mutum ya zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam فقال yace ان الاخره وقع على امراتي shi wancan mutumin can yana nufin kansa wancan na ƙarshen shi kansa ya sadu da matarsa fi a ramadana watan ramadan ainihin ramadan faƙala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a ta ji duma tuhararra kabatan kana da abin da za ka yanta bai bawa Ka- kana ka iya samun abin da za ka yi amfani da shi wajen yanta bawa ƙala la mutumin ya ce babu bai- ba zai samu ba ƙala manzo Allah alaihi salatu wasallam ya ce a fatas ta ɗiwa an ta suma shaharai ne mutu ta kana da ikon aini kai azumin wata biyu a jere ƙala la mutumin ya ce bai da iko ƙala ya ce a fata ji duma tuɗimu bihi sittina miskinan kana da abin da za ka ci da miskini sittin da shi ƙala ya la ce bai da shi ƙala ya ce fautin na biyu aka sallallahu alaihi kawo wasallam bi manzo arakin sallallahu alaihi wasallama wani katon masaki ko wani katon sanho fihi tamrun da yake akwai dabino a ciki wa huwa zabilu shine zabilu sanho ƙala a Yace- ɗayin haza an ka ka dau wannan ka je ka ciyar a maimakon ka ka ciyar a maimakon azumin da ka bata ƙala sai mutumin ya ce ala a hawaja minna ala a hawaja minna zan ciyar da waɗanda yake sun fi mu bukata ne ba bai na labata ya alu baitin a hawaja minna ai tsakanin duwatsun madina wanda ita madina tana tsakanin duwatsu ne gaba ɗaya tsakanin duwatsunta ba ma'abuta wani gida da suka fi mu bukata Hmm. ƙala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce faɗa imhu a ka halaka ci da shi ga iyalinka
babu hijamatu wal qai'i lisa'in babin hukuncin yin ƙaho da hukuncin amai in ya fita daga mai azumi
wa qala li yahya ibn salih Mm.
haddathana muawiyah ibn sallam haddathana ya an amr ibn al-hakam bin saubana sami'a abu hurairah radiyallahu anhu Mm. ya ko- ya- Na'am.
ya je a bawurera yana faɗa idza izaƙa qa'a dan mai azumi ya yi amai wala yufdiru wannan aman da ya bai sa a ce azuminsa ya kare ba azuminsa yana nan matuƙar da a, sh- ba, ba, ja- ba da ƙarfi ya jawo aman ba aman ya zo masa ne galabata
inna ma ya kharuju ai wala amai yurju.
fitowa ya- ba shigar da wani abu aka yi ba shi ko azumi ai yana ɓaci ne in an shigar da wani abu na'am wa yuzkaru an abi hurairah Mm, an ambata daga ba huraira annahu yufdiru cewa a'a fita aman za ta iya hukunta a ce azuminsa ya kare
wal awwala asahu amma na farkon a ce fitar amai bai kare azumi ba shine ita ce magana da tafi inganci wa qala ibn abbas wa ikrimatu Mm.
as-sawmu mimma dakhala azumi yana ɓaci ne in ji abdullahi ibn abbasin da kuma ikirmato a azumi na ɓaci ne daga abin da ya shiga ba daga Walaysa abin da ya mimma fita ba. abin da ya fito baya ɓata azumi amma malamai suka ce wannan magana tasu ba fa za a yi ɗauka masa idilaki ba saboda me kamar mani ko mazi ba fitowa suka yi ba a fitowa suka yi amma za su kare azumi ko akalla ko ba komai mani kusa akwai ittifaki akan cewa zai karya azumi fitarsa Eh, mazi shi akwai sabani akwai wanda suka ce a fitar mazi ba karya azumi to
wa kana ibn umar radiyallahu anhuma abdullahi ibn umara Allah ya kara da a gare su ya kasance ya hata jumu yakan yi kaho wa hawa sa'imu alhali yana azumi summa tarakahu sannan ya daina yin kahon in yana azumi wa kana ya tajumu bil layli ya zama idan yana azumi sai bari sai da daddare ya kaho wa tajama abu musa abu layla musal ash'ari abdullahi ibn qaisin ya yi kaho da daddare shi ma wakacin azumi wa yuzkaru an sa'ad an sa'ad an karɓo daga sa'ad ibn abi waqasin ɗaya daga cikin mutum goma da annabi ya musu albishir da aljanna wannan hadisin na sa'adu imam malik ya kawo shi muttasili a muwadda Mm, wa zaid ibn Um, ya kawo arqama shi ya kawo shi a muwadda amma akwai inqida'i a Na, cikin sa na, na.
alwaya ta shi Ibn- imam malik sai dai ibn abdul bari ya faɗe shi da isnadi cikakke Na.
to wa zaid ibn arqama haka na arwaito daga zaid ibn arqama wa da ummu ummi salamata salama bihi tajamu cewa siyaman duk sun yi kaho alhali suna azumi
wa qala bukairun an ummi kal alqamata ko da yace ya karba daga umma alqama kunna na hata jimu inda aishata mun kasance muna yin kaho al- muna wajen aisha gashi muna azumi falatan ha ba ta cewa da mu me yasa muka yi wayurwa an al-hasani an ruwaito daga hassan albasari an gayar wahidin ba daga ɗaya ba daga sahabbai marfu'an daga annabi sallallahu alaihi wasallama faqala manzo Allah ya ce afdar al-hajim wal mahjum wanda ya kaho yana azumi ko wanda aka yi kaho yana azumi duk sun bata azuminsu wanda wannan hadisin da buhari ya kawo shi mu'allaki a nasa'i ya kawo da isnadi to
wa qala an ce li imam ahmad ya yi aiki da zahirin wannan hadisin shi yasa shi a wajensa wanda ya kaho a wato mai yin kahon shi kansa yana azumi to azuminsa ya ɓaci haka nan kuma wanda aka yi kahon shi ma azuminsa ya ɓaci to wa qala li ayyashun آه، أياش يتي دني إنجي بخاري حدثنا عبد الاعلى حدثنا يونس عن الحسن مثله قيل كما له وانا أكتي دشي عن النبي وأكتي صلى الله عليه الحاجب وسلم.
والمهجوم wannan ka rawaito shi ne daga manzo sallallahu alaihi wasallama قال نعم yace kwarai kuwa ثم قال sannan yace الله اعلم kai zan iya cewa dai Allah ne ya sani ko daga manzon Allah aka karbo ko kuwa
حدثنا معل بن اسد حدثنا وهيب عن ايوب عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه annabi sallallahu وسلم alaihi wasallama ihtajama ya yi wa karo muhrimun.
alhali yana azumi yasa Muhrimun.
wannan hadisin ab- yana cikin harama da haji Na'am.
ya yi karo alhali yana cikin harama da haji واتجم وهو ya yi kawo صائم alhali yana azumi Mm.
ya sa malamai da yawa suka ce wannan hadisin ya shafe wancan hadisin Na'am.
kenan ehen tunda ya zo a sashen hanyoyin da aka rawaito wannan hadisin cewa haka din ya afku ne a cikin hajjatul wada'i Na'am.
hajjatul wada'i ko an so an san bayan dawa manzo sallallahu alaihi wasallama bai wata uku ba ya bar wannan duniya
حدثنا ابو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا ايوب عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما Allah قال ibn Abbas ya ce اتجم النبي صلى الله عليه annabi sallallahu alaihi وسلم wasallam ya yi kaho وهو صائم alhali yana azumi حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا شوبة قال سمعت ثابت البنانية يسأل أنس بن مالك رضي الله عنه أكنتم تكرهون الحجامة للصائم na ji sabitul bannani yana tambaya anas ibn malik Allah ya kare da a gare shi cewa ku sahabbai ba kwa san a ce wanda yake azumi ya kaho قال لا Ah, anas ya ce a ba mu ce ba ma san mai azumi ya kaho ba إلا من أجل الضعف sai fa in ya zamo kahon zai jawo masa a ce yayi rauni sai fa in ya zamo kahon zai jawo a ce yayi rauni وزاد شبابته حدثنا شوبة على أحد النبي صلى الله عليه a zamanin وسلم annabi sallallahu alaihi wasallam باب الصوم في السفر والإفطار babin yin azumi a halin tafiya ko kuma a bar azumin مم. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن ابي اسحاق الشيباني سمع بن ابي اوفى رضي الله عنه قال a ibn abi abdullah ibn abi awfa Allah ya kare da gare shi yace كنا مع رسول muna الله tare صلى da الله عليه manzo وسلم في sallallahu alaihi سفر wasallam a wata tafiya فقال لرجل yace da wani mutum انزل فاجدح ka لي sauka ka kwaba min abin sha قال يا رسول yace ya الله rasulullah الشمس ai ga ragowar hasken rana قال manzo Allah yace انزل فاجدح na ce ka لي sauka ka kwaba min ka dama min abin sha قال يا رسول الله sai yace ya rasulullah Ashamsu.
ga farana da raga hasken rana قال yace انزل فاجدح na ce ka لي sauka ka kwaba min فنزل sai mutumin ya sauka an ce bilalu ne مم. فجدع له ya kwaba wa manzo sallallahu alaihi wasallam ya dama masa abin sha فشرب manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha sun marama biya di hahuna sannan ya nuna wajen yamma ko ya nuna wajen gabas sun makala sannan ya ce iza ra'aytumul layla in aqbala min kun ga dare hahuna ya taho ta nan ta gabas faqad abdara to ai sa'imu azumi mai azumi ya gama azuminsa ya yi wakacin buɗe bakinsa ya yi
ta ba hu jarirun wa abubakar bin wato ayyash an da wannan hadisin shaybani za a gano ashe kenan mai tafiya ya azumi ya fi na'am yadda malikawa da wasu malaman suka tafi kenan cewa a yi azumin ya fi Na'am.
musamman ga aya mata ƙur'ani wa an ta sumu khairul lakum Na'am.
manzala sallallahu alaihi wasallam nan yana cikin tafiya ne amma kuma gashi yayi azumi to Hmm.
ta ba ta ba hu mu jarirun wa abubakar bin ayyash an shaybani an ibn abi aw faqal yace كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ina في tare da سفر manzala sallallahu alaihi wasallam a wata tafiya حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني ابي عن عائشه ان حمزه بن عمرو الاسلميه قال يا Manzon رسول Allah الله sallallahu- ah, amrin aslami ya ce ya rasulullahi inni asrudu ni sawma ina jeranta azumi wannan hadisi hujja ce babba ga malikawa na'am domin wannan amzatu cewa da manzo shi koyaushe azumi yake manzo Allah bai ce masa ya daina ba ashe kenan wa saumu da hari azumin wa- zamani gaba daya ya halatta a ce mutum kullum ya azumi inda ranakun da aka ce ka a azumce su ya kyale su Ehem.
حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن حمزة بن cewa عمرو Abubakar bin Amr al-Aslami الأسلمي قال للنبي ya صلى ce الله da عليه Annabi sallallahu alaihi وسلم wasallam أصوم في السفر daidai ne in azumi alhali ina cikin tafiya وكان كثير shi ya haɗu الصيام mai yawan azumi ne فقال manzo Allah ya ce إن شئت فصوم in ka ga dama ka iya azumin ko kana tafiya وإن شئت in ka ga فأفطر dama ka iya barin azumin
باب إذا صام أيام من رمضان ثم سافر babin idan mutum ya azumci wasu kwanuka daga watan ramadan sannan kuma tafiya ta kama shi to ya halatta ya sha azumi a wannan tafiyar
حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله manzo عليه Allah وسلم sallallahu alaihi wasallam خرج الى مكة ya في fita zuwa رمضان makka a watan ramadan فصام ya zamo duk tafiyar da yake yana azumi حتى بلغ الكديدة sai da ya kai gu da ake kira kadidu tsakanin kadidu da madina kamar zango bakwai ne
أبقر kamar tsakaninsa kuma da makka kamar zango biyu Ah, sai manzo Allah ya ajiye azumin ya daina azumin daga sannan فأبقر الناس sauran mutane ma ganin haka sai suka ajiye azumin قال ابو عبد الله Ka- alwayar muslim an ce haka ba sai bayan la'asar Mm.
ajiye azumin ma sai bayan la'asar Mm.
Eh, a- a wata ruwayar an ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam azumin nan fa yana wahal da mutane مم.
amma suna sauraro ne su ga me za ka yi نعم sai ya ce a kawo wani akushi na ruwa bayan la'asar مهم.
sai ya sha wannan ruwan ya a kan taguwarsa mutane suka gani shi ya sa mutane da yawa sai suka ajiye azumin ganin manzo sallallahu alaihi wasallam ya ya yi kuma wannan hadisi hujja ce babba ga hanabilawa مهم.
da suka ce idan mutum ya yi niyyar azumi ko da sanda ya yi niyyar azumin yana gida sannan kuma daga baya a cikin yinin مم.
sai tafiya ta kama shi to Na'am.
dan ya sha ba komai sai dai ya rama kawai مم.
Ah, sai dai ya rama kawai نعم amma wasu malaman da yawa suna ganin a sannan ba daidai ba ne ya sha kamar wata rama a wajen malikawa suna ganin ai sai ramuwa da kafara tunda bai aje ya tashi da niyyar azumi kuma gashi yana zaune a gida a sannan daga baya ne misali shi sai wajen goma na ra- na safe sai goma ya yi niyyar tafiya kuma ya tafiyar to ai wajen malika suke ganin ba daidai ba ne ma a sannan ya ce zai sha gaba daya Eh, wata ruwa a wajen su cewa ma in ya sha ai sai ya yi kafara to قال ابو عبد الله Aba- buhari ya ce والكديد ما بين Kadidu عثمان tsakanin وقديد usman ne da kudaidu مم. باب wannan babi ne حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا يا بن حمزة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أن إسماعيل بن عبيد الله حدثه عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال Mm, abu da da allah ya kare da gare shi ya ce خرجنا مع النبي mun صلى fita الله tare da عليه annabi وسلم في بعض sallallahu alaihi أسفاره wasallam a sashen tafiye-tafiyensa في يوم حار a rana mai tsananin zafi حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر har abin ya kai matsayin sai mutum ya ɗora hannu a kansa saboda tsananin zafi مم. وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم gaba ɗaya a cikinmu ba mai azumi in ba manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam da damu rawa hata ya nuna wani hadisin wato ba a hajjatul wada'i bane ba abu din makka bane saboda damu rawa hata ai ya mutu tun kafin sannan ya yi Allahu shahada kafin sannan ya yi shahada ne a yaƙin mu'utata to باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ذلل عليه babu magana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ga wanda ya zamo ane masa inuwa saboda zafi واشتد الحر zafi ya tsananta ليس من البر الصوم في السفر manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ai mutum ya ce zai azumi a halin yana tafiya wannan ba wata bajinta bace ba wata gwaninta bace مم. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا محمد بن عبد الرحمن الأنصاري قال سمعت محمد بن عمرو بن الحسن بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال jabirun abdullahi allah ya kare dagare su ya ce كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر manzala sallallahu alaihi wasallam yana wata tafiya فرأى زحاما ya ga matsatsi an yi cikowa akan wani ورجلا قد ظلل ga عليه wani mutum an rufe shi an masa inuwa فقال ya ce ما هذا wannan fa me ya faru فقالوا Suka ce- صائم wani ne yake azumi فقال manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce ليس من البر الصوم في السفر a ce za a yi azumi alhali ana cikin tafiya ba wata bajinta ba ce
باب لم يئب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعرهم بعرا في الصوم والافطار babin cewa sabon manzo Allah ya ƙara yadda a gare su ba su aibata sashen su wasu sashen su aibata sashe ba Ah, an yi tafiya ya zama wata- wasu a cikin sabai suna azumi wasu sun ajiye azumin Ah, masu yin azumin ba su ce wanda suka bar azumin sun yi laifi ba ko ba su yi gwaninta ba haka nan wanda ba su azumin ba su ce wanda suka yi azumin ba- ba- sun yi ba daidai ba ko ba su yi gwaninta ba A'a, ya zama kenan wannan yana daga hujja akan abin da duk aka yi ta fuskar istihadi to ai ko ya kamata a karbe shi haka Mm.
kada istihadi idan wani istihadi yana ganin shi ga abin da ya fi dacewa ya ce ai wanda ba haka ya fahimta ba sai an matsa masa نعم ai ba daidai ba ne dole sai yadda shi ya fahimta
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن حميد الدويلي عن انس بن مالك قال anas ibn malik ya ce كنا نسافر مع in ga النبي zance muka صلى yi الله عليه tafiya tare da وسلم annabi sallallahu alaihi wasallama ولم يئب الصائم على sai zama المفطر mai azumi baya aibata wanda ya yi baya azumin ولا haka المفطر nan على wanda baya azumin الصائم baya aibata mai azumin
باب ما افطر في السفر ليراه الناس babu wanda ya sha azumi alhali yana cikin tafiya don mutane su gan shi su koyi da shi
حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا ابو اوانه عن منصور عن مجاهد عن داوود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال abdullahi abbas allah ya kare dagare su ya ce خرج رسول الله صلى الله manzala عليه sallallahu وسلم alaihi wasallam من ya المدينه fito zuwa madina نعم من المدينه a to daga madina Ila Makkata.
zuwa makka فصام yi azumi حتى بلغ اسبانا har da har ya kawo usfar ثم دعا بماء sannan ya ce a kawo ruwa فرفعه الى يديه ya daga ha- ruwan zuwa hannunsa ليراه الناس don mutane su gani فافطر sannan ya sha azumin حتى قدم ya مكه zama kuma sai kenan ya daina azumin har ya je makka وذلك في wannan رمضان koya afku ne a watan ramadan wannan koya afku ne a watan ramadan wato shekara ta takwas daga hijira مم. فكان ابن عباس يقول abdullahi bin abbas allah ya kare dagarin su ya kasance kan ce kada samu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa afdara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi azumi yana cikin tafiya haka kuma ya ajiye azumin yana cikin tafiya faman sha a sama wanda ya ga dama ya azumi faman sha wanda afdara ya ga dama ya ajiye azumi wanda yake matafi in ya ga dama ya iya azumi yana tafiyar in ya ga dama ya ajiye azumin yana tafiya duk wanda ya- yana da koyi babba yayi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
babun wa alal ladzina yudiquna hu fidyatun babun faɗin ubangiji subhanahu wa ta'ala fidiya ta ce da miskini ita take kan waɗanda suke da ikon yin azumi
qala ibn umara abdullahi umar ya ce wa salamat bin da al-akwa'i salamatu ibn al-akawai nasakhadha shahr ramadan alladhi faɗin unzila Allah fihi subhanahu wa al-qur'an ta'ala shahru ramadan allazi unzila fihi al-qur'an ta shafe wannan aya Hmm, hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal a furqan watan ramadan wanda an saukar da qur'ani a cikinsa halin kasancewarsa mai shirarwa ga mutane Mm.
hujjoji ayoyi wanda suke a fili na shari'a da rarrabewa tsakanin daidai da ba daidai ba man shahida minkum shahra falyasum wanda duk Allah ya sa wata ya kama shi yana nan a cikin ku to ya azumin lalle ne ya azumin wa man kana shi maridan yasa aw ala wannan sai aka safarin shafe waccan damar da aka baya da can an baya da dama a farkon musulunci wanda yake da ikon azumi ya iya barin azumin in ya so ya kafara Na'am.
ya ciyar amma daga baya sai aka ce a matukar dai mutum yana da ikon azumi to dole ya yi azumi haka wa- fahimtar da yawa daga malamai take tun daga sahabbai har na bayan su na'am amma akwai wasu malaman da suka ce a ayar ba wai haka take nufi ba ɗaya daga cikinsu shine wani malami babba da aka yi shah waliyullah addahalawi wanda ya ce ai ayar abinda take faɗa wata magana ce daban cewa wanda lazi na biyu kuna hufi jatu da ami masakin in azumi ya kama wanda duk allah ya sa yana da iko bayan nasa abincin shi kansa ya yi ya ci kuma zai iya ci da miskinai ya ya zama wajibi ya abincin ya ci da miskinai akalla ya ci da miskini ɗaya matukar yana da iko ya kawo hujjoji da yawa akan wannan fahimtar tasa yayin aka duba wasu littattafan nasa kamar yadda sujatullahi baliga za a ga wannan magana cewa yudiku na hudun lamiri ne wanda yake ya koma kan ɗa'amu ɗa'amu wanda suke da ikon ciyar da miskinai to ya zama wajibi a kansu su ciyar ya zama kenan ai dama azumi ya zo ne don koya wa mutane abu kuma daga sanda aka fara koyan daga sannan ya fara yake wajibi a aiki da abin da aka koya cewa ya zo ne don ya koya wa mutane kai da kake da damar ka ci ta yi a rana ka ci biyu ka ci uku ka ci fiye da haka to wani shi ya cin ma ɗaya sai ya ringa nema ya gagare shi ya za a yi kasan da shi aka ce kai azumi aka ce to kuma in kai azumin ma shi dinnan ka tuna da shi ka bashi abin da zai ci yanda kai azumin nan haka yi azumin kai ka kai azumin ta yi kata da abinci iri daban-daban kana allah allah sha ruwa to shi tunaninsa ma in an sha ruwan wani abincin zai samu yanzu wannan aka kyale shi an koyi wani abu a ramaran din ko kuwa ai kamar ba a koyi komai ba yaushe ne kenan za a aiki da abin da aka koya ta ai shi yasa ma'anar aya kenan shi a tasa fahimta to man kana maridan aw wanda bai da lafiya min ayyamin ko ukhra ya zama yana cikin tafiya sai ya rama wasu kwanukan yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra Allah yana nufin ya sauƙaƙa muku a duk abin da ya shar'anta muku ba yana nufin ya tsananta muku ba wannan ne yasa ya halatta muku shan azumi idan kuna halin tafiya ko halin rashin lafiya wala tukmilu al-iddata an ba ku dama daga baya kwa rama don koda wani dalili ya sa kun sha a wata a cikin watan ramaran amma in kun rama daga baya to da ku da wanda ya yi azumin cikin ramaran gaba daya ai ya zama da- daidai in yi azumi talatin ne kuma kun yi talatin an hada da wanda kai a ramaran da wanda kwa rama daga baya shi yasa za ku cika kidayar kun cika kidayar kenan wala tukabbiru Allah ala ma hadakum don kuma ku girmama ubangiji da ya shiryar da ku wala allakum tashkurun ko dai ku kwa gode wa ni'imomin da Allah ya gare ku
وقال ابن نمير Ibn Numair ya ce- حدثنا العمش حدثنا عمرو بن مرة حدثنا ابن ابي ليلى حدثنا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ibn abdurrahman ibn abi laila ce sabon manzo sallallahu alaihi wasallam sun faɗa mana Na- shi ko ibn abi laila ya ga da yawa daga sabon manzon Allah ya ga sayyidina umar ya ga sayyidina usman ya ga sayyidina ali
نزل رمضان a azumin ramadan ya sauka wato an faralta azumin ramadan فشق عليهم sai da farko ya zamo yin azumin nan yana wahal da su مم. فكان من أدام كل يوم مسكينا ترك الصوم sai ya zamo kenan da farko aka ce duk wanda zai iya ci da miskini a kullum to ya iya ma barin azumin نعم من يديقه inda yana da iko ورخص لهم في an ذلك musu rangwame a cikin haka فنسختها amma Wa kuma anta daga sumu baya khairul lakum.
aya ta sauka da ta shafe waccan ruhusa ita ce cewa wa anta sumu khairul lakum ku yi azumi ya fi muku فأمروا بالصوم aka umarce su da yin azumi مم. حدثنا عياش حدثنا عبد الاعلى حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قرأ فدية Mm.
طعام shi مساكين a tasa kira'ar ya karanta fidiyatun da'amu masakina wato da tanwinin fidiyatun da kuma rafa'antar da'amu ba fidiyatu da'ami ba ba kuma miskinin ba masakina قال ya ce هي منسوخة wannan aya an yi nasinta
باب متى يقرأ قراء رمضان wato abdullahi bin umar ya ce wannan ayar mansuha ce to a, wato Ab- abdullahi bin abbasin ya ce ba mansuha ba ce نعم ai tana nan tana aiki dangane da tsoho namiji ko mace Na.
wanda ba su da ikon su yi azumi to su ne aka ce sai su ciyar a ku- a maimakon kowace rana su ci da miskini نعم Ah, ko imami shafi ya dace da abdullahi abbasin a wannan Ah, cewa wanda ya gajiya daga azumi saboda tsufa ko shamajika wato ya zamo shi koyaushe yana halin rashin lafiya rashin lafiya da za ta- ba za ta ba shi damar ya azumi ba Mm.
ko wahalar za ta tsananta gare shi to shi kenan azumin ya sare gare shi tunda Allah ya ce wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj kuma ya ce amma dole ya bada fidiya amma wajen imam malik ya ce ai fidiyan ma ba wajiba ba ce an so ne ya bayar Eh, a wajen imam malik wanda yake tsufa ya sa ya kasa azumi ko wata- wani ciwo wanda yake zaunanne tare da shi wanda gaba ɗaya ba zai iya ba shi damar ya azumi ba to an ya ba sha azumin to an so ne ya ciyar ba wajiba ba ce ba wajiba ba ce to kuma su shafi'awa suke cewa suke ganin cewa me ciki ko matar da take shayarwa ko da ɗan da take shayarwa ba nata ba ne a'a na wani ne ta karɓa tana shayarwa ana biyanta ko tana shayar da shi kyauta to idan suka sha azumi ya zama wajibi su rama kuma su yi kafara su rama kuma su yi kafara ah, da ita mai cikin da mai shayarwa amma wajen malikawa suka ce a kaf- a, ita mai cikin ai ma- mara lafiya ce yasa ba magana kafara sai dai ta rama amma mai shayarwar ita ce za ta yi kafara ita ma a ruwaya da ta karfi ne an so ne kafarar ba wai lalle lalle ce a haƙƙinta ba Ah, lalle lal- ba lalle lace lace a haƙƙinta ba kusan dai duk malamai in ba guda biyu daga sabon annabi ba sun tafi akan cewa mai ciki in ta sha azumi ko mai shayarwa wajibi ne su rama na'am ya wajibi ne a ce sirama tunda dai mai ciki karkari a ce mara lafiya ce Ma- mara lafiya ko an ce ya rama man kana marira nau ala safarin fa'iddatun minan yaminuha to na'am babu mata yi kura kara auren mazana babu idan aka sha ramaran yaushe ne za a rama in an sha azumin ramaran to yaushe ne za a rama wa kalibin abbasin ablan abbasin ya ce la ba su an yi farraka lik- ba an yi laifi farraka dan za a rama abinda aka sha daga azumin ramadan a raba a rama a rabe ba sai an hada ba ya sha azumi uku don wani dalili a ramadan to in tashi ramawa ba lalle ya yi gaba ɗaya ta a hada ba ya iya yin ɗaya sai an wata guda ma ya sake rama ɗaya sai an sake wata ma ya rama ɗaya ya malika suka ce illa iyaka an fi son a yi a haɗaɗin an fi son a rama a haɗaɗin
liƙaunin layi ta'ala don yi tabaraka wa ta'ala cewa yi fa'iddatu min kai da tu min ukhra.
ayyamin uhar gidaya daga wasu kwanukan daban Wa qala tunda an sa'd ce ibn min ayyamin uhara ta yi ta zama mutatabi'a mutataba'a ko mutafarraka Na'am. Wa qala Sayyid ibn al-Musayyib sai ibn musayyib ya ce fi sawm al-ashri a cikin azumin kwana goma na farkon zulhijja la yasluha hatta yabda bi an ramadana.
tambaye shi sai ibn musayyib mutum ne ana bin sa azumin ramaran bai rama ba sai kuma watan zulhijja ya zo gashi an faɗa ana so a azumci kwanukansa na farko to ya iya azumtar ba- alhali bai rama ramaran ɗin da ake bin sa ba sai saidun musayyib ya ce bai dace ya ce zai rama ba sai fa ya fara rama watan ramaran ɗin
Wa qala- wannan hujja ce ga malikawa tunda cewa ya bai dace ba ba cewa ya an hana ba Ehem, ba cewa ya gaba ɗaya an hana ba a ya iya yi amma dai karahiya ne yadda malikawa suka tafi kenan wanda ake bin sa azumi na farilla azumi na nafila ya zo ya yi azumin nafilar alhali bai rama na farillar da ake bin sa ba amma dai karahiya ne haka abinda ya fi masa a ce ya fara rama na farilla
Wa qala Ibrahim ibrahim na ya ce idza farrada idan wanda ake bin sa ramuwar ramaran ya sakaci hatta ja'a ramadan a wani ramaran ya zo daban yasumuhuma sai ya azumce su wa lam yara alayhi da'aman bai ga sai ya ciyar ba yadda abu hanifa yake gani kenan da shi da jama'arsa cewa ba wata kafara a kansu sai ya azumin ramadan din da ya zo bayan ramadan din ya rama wancan wanda ake bin sa na bara ba sai ya yi wata kafara ba sabanin malikawa da shafi'awa da hanabilawa da suke ganin sai ya yi kafara
wa yuzkaru an abi hurairah ta mursalan Mm, an ruwaito daga abi huraira hadisi wanda yake ba mutasili ba wa an ibn Abbas hakanan kuma daga abdullahi ibn abbasin annahu yud'imu cewa zai ciyar shi wanda ya sakaci har wani ramaran ya zo alhali ana bin sa azumin ramaran bai rama ba to sai ya ciyar yanda yake ke na wajen malikawa da shafiyawa da hanabilawa wa lam yazkurillahu al-id'ama amma dai allah bai ambaci ciyarwa ba innama qala abinda dai ya ce fa'iddatun min ayyamin fa'idatun ukhra min ayyamin nuhara Mm.
ya rama wasu kwanukan shi yasa nan yana daga inda galibi buhari fahimtarsa takan bambanta da bambanta hanafiyawa Mm.
amma a nan sai ya zama fahimtar tasa kamar ta fi daidaita da fahimtar hanafiyawa na'am cewa ah, to masu cewa sai an yi sai an ciyar na hujjarsu نعم حدثنا عمرو بن يونس حدثنا زهير حدثنا يحيى عن ابي سلمة قال سمعت عائشة رضي الله na ji عنها aisha Allah ya تقول، ƙara yadda a gare ta tana cewa كان يكون علي صوم من lamarin da رمضان sha'anin yakan zama ana bi na azumi na watan ramadan فما استطيع ان ba ni da أقضيها ikon rama الا في sai a شعبان watan sha'aban قال يحيى yahaya ya ce الشغل من النبي صلى الله عليه saboda وسلم kulatta da annabi sallallahu alaihi Au bin wasallam nabi ko ko sallallahu kulatta alaihi da wasallama.
annabi sallallahu alaihi wasallam Mm.
to alam da sai mu tashi babul ha'iri
آمين.